أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوم السبر عشرين الآية وتن شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوليد دريهدو da arba'in da ɗaya kuma yau sha uku ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da karatu a cikin littafin hibzul umri na babban malami al-imam al-hafiz abul faraj abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala littafin da ke bayani akan mahimmancin lokaci da kuma yadda ya kamata mutum ya ci gajiyarsa da kuma yadda ya kamata mutum ya tsare shi kada ya sakaci da shi kai tsaye wannan majalisunmu na shida kenan insha Allah ta'ala kuma kai tsaye za mu shiga albabu tsani fi zikiri man kana yubadiru al'umra wa yubadiru fi hifzi lahazatihi albabu tsani babi na biyu a cikin wannan littafi fi zikiri man kana yubadiru al'umra za a ambata mana misalai na manya-manyan magabata waɗanda suka kasance suna gaggawa wajen cin gajiyar rayuwarsu da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wa yubalighu fi hibzi lahazatihi sannan suna kaiwa matuƙa a wajen tsara lokutansu ko da lokacin nan bai wuce kyaftawar ido ba shine lahaza balarabe ya ɗauki wannan ya ce masa lahaza a wajen balarabe shine adna muddatin zamaniya in aka ce lahazatun shine adna muddatin zamaniya mafi karancin lokaci kenan shine lahza kamar mutum ya rufe idan sai bude shine bahaushe shi ma yake cewa kyaftawar ido ko kuma yace kyaftawa da bismillah mutum ya rufe idan sa haka ya dan bude to shine ake ce mishi lahza domin asalin lahaza shine mutum ya kalli abu da idansa ya tsinkayo shi da idansa idan shi ya motsa a lokacin da ya ga wani abu to shi ne ake ce mishi lahza al-lahzatu kenan to yanzu nan misalai za a buga mana na manya-manyan magabata na kwarai waɗanda su kasance ba su yi wasa da lokutansu ba can al-imam al-hafiz ibn al-jawzi rahmatullahi alai ya kawo mana nassosa daga hadisan manzo Allah sama da kuma asar na magabata waɗanda suke nuna mahimmancin lokaci a magance to yanzu kuma nan zai kawo mana yadda suka maganganun nan nasu ba su tsaya kawai a maganar fatar baki ba a'a sun ɗauko wannan maganar tasu daga can fage na magana zuwa duniyar aiki suka sanya abubuwan da suka rika faɗi a aikace saboda haka wafaqat fatwahum taqwa kullum fatawar magabata tana dacewa da abin da suke aikatawa ba su faɗin abu kuma ya zama saɓanin abin da suke aikatawa a'a أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حد أخبرنا أبو علي الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره wannan asari da za a ambata mana ya ruwaito shi daga Umar ibn Muhammad ibn Zaid Umar ibn Muhammad jika ne na sayyiduna Abdullah ibn Umar saboda ka jikan jikan sayyiduna Umar ne wato ɗan jikan Sayyidina Umar domin Sayyidina Umar shi ya haifi Abdullahi shi kuma Abdullahi ya haifi Zaid Zaid shi kuma ya haifi Muhammad shi kuma Muhammad ya haifi Umar to shine riwaya daga babansa Muhammad ibn Zaid Umar yi riwaya daga babansa Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma to shine wannan shi shi shi al-Imam Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ana masa alkunya da Abu Asim Abu Asim ya sa ya ya sa ma ɗansa ɗaya daga cikin sunayen ƴan uwan baban shi babbannin sa ke domin daga cikin yayan sayyidina Umar akwai Asif Asif wanda shine a wannan kissa shahararriya ta yarinyar da sayyidina Umar yake zagayawa da daddare domin ya ji halin da talakawansa suke ciki sai ya ji da daddare wata mata tana ce ma diyarta budurwa matashiya wanci tashi ki je ki zuba ma nonon nan ruwa kin san gobe kasuwa sai wannan yarinya mai tsoron Allah sai ta ce mama amirul mu'minin Umar bin al-Khattab fa ya hana yin algus ya hana a zuba ma nono ruwa a mai da nono ya zama tsala sai ta ce a to yanzu ke dalla rufa mana baki sayyiduna Umar amirul mu'minin yana ganin mu ne yanzu mu da zamu yi abin mu a cikin gida sai ta ce ya umma in kana amirul mu'minin la yarana fa rabbu amiril mu'minin yarana ce idan sarkin musulmi baya ganin mu to ai Allah ubangijin sayyiduna Umar amirul mu'minin yana ganin mu shikenan sayyidina Umar yana ji a kofar gidan nan sai ya ce ma me masa hidima ya ce yi ma gidan nan maki ya masa maki sayyidina Umar ya dawo da safe ya ce a bincika masa wannan yarinyar da mamatta aka yi masa bincike aka gano masa sai tara ‘ya'yansa shi yake ce musu ayyukum yuridu an uzawwijahu bintan mubarakatan waye a cikinku yake da buƙatar auren masa da wata ‘ya wacce take mai albarka babansu kuma yana cewa zai auren musu da ‘ya asim rahmatullahi alaihi ɗan sayidina umar ya ce shi saboda haka shine ya haifi shine ya auri wannan yarinyar ita kuma wannan yarinyar ta haifi baban sayyiduna abdullahi umar ibn abdul aziz aka haife shi ko kuma mahaifiyarsa to shine sayyidina umar radiyallahu anhu jikan sani wannan shi umar yake cewa baban shi ya ba da labari yake cewa anna abdullahi ibn umar lallai sayyiduna abdullahi dan umar wannan sahabin shahararre dan gidan sayyidina umar wanda yana ɗaya daga cikin masana hadisi yana cikin waɗanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin waɗanda suka fi yawan fatawa wato fiqh a cikin musulunci sannan mutum ne malami ne wanda ya shigalta da karantar da da mutane kwata-kwata bai shiga cikin siyasa ba malami ne da bai shiga siyasa ba a tsawon rayuwarsa shi yasa duk mutumin da ta afku a wannan lokacin a zamanin su Allah madaukakin sarki ya tsare shi bata shafe shi ba a cikin rayuwar sayyidina Abdullahi akwai darussa masu ɗimbin yawa da ya kamata almajirai da ɗaliban ilimi da kuma malamai su ɗiba domin su aiwatar da su a cikin rayuwarsu domin samun natsuwa da kuma ƙara samun seti a cikin rayuwa ta da'awa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayin Allah cewa shi sayyiduna Abdullah ibn Umar kana lahu mihrasun fihi ma'un sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ya kasance yana da wani mihras kalmar mihras a lugar larabci tana zuwa da ma'anoni alal aqalli guda biyu ma'ana ta farko tirmi hawu mihras hawu wato tirmi wanda ake daka a cikinsa ana ce masa mihras sannan kuma mihras suna ce ma wata buta da ake wawuke dutse dutse ne ake wawukewa sai a masa baki kamar buta dai mutum ya so zai iya fassara shi butar dutse to sai su rika zuba ruwa a ciki suna amfani da shi to duka in mun ɗauki waɗannan ma'anonin guda biyu mihrab za ta iya ɗauka a nan domin an ce fihi ma zai yi wa aje ruwa a tirmi sannan kuma zai iya aje ruwa a butar amma dai munasaba ta buta ta ce domin ita buta ita ce ake yinta musammasan domin a aje ruwa a ciki shi turmi ana yin sa ne saboda a daka abu to sayyidina abdullahi ya kasance kan tanaji ruwa a cikin wata buta ta dutse fa yusalli ma qaddara lahu sai ya tashi sai ya sallaci abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya sallata wani abu da ya wajaba a tunatar a game da sayyidina abdullahi ibn umar shine kana tabba'an li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai zai wuya ka samu wanda yafi tsara sunnan manzo Allah sama kamar sa Abdullahi ya sa ma kansa ka'ida duk abin da ya ga manzo Allah sama yayi sai yayi sai dai idan ya tabbatar da cewa wannan abin ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai amma hatta abin da manzo sama yake yi abin da malamai suke cewa min jibiliyati abin da Allah ya halicci manzo Allah sama da shi kamar sha'awar wani abinci ko sha'awar wani abin sha sayyiduna Abdullahi ibn Umar in ya ga manzo Allah sama yana son wani abu na ci to shi ma haka yake zai dawwama a tsawon rayuwarsa yana son wannan abin kuma yana cin sa saboda kawai ya ga manzo Allah sama yana ci kuma manzo sama bai ce wannan shari'a bai wannan tana ɗaya daga cikin alamomi na san Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasance duk abin da ya tabbata na sunnar manzo Allah sallama to kana kokari kana aiwatar da shi a rayuwarka Allah ba mu ikon haka to sayyiduna Abdullahi yana da wannan buta ta dutse da yake zuba ruwa a ciki sai ya tashi da daddare fa yusalli ma qaddara lahu sai ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa ya sallata thumma yasiru ila al-firash daga nan sai ya tashi ya tafi zuwa shimfidar ta bacci fa yughfi ighfa at-tayr sai sai fakkare irin na tsuntsaye tsuntsu ba bacci yake yi ba shi yana fakkare ne haka bahaushe yake cewa fakare yake tsuntsu haka yake haka haka yake da ya ji wani magabci ya zo kusa da shi shi kenan sai ya nuna masa cewa ina kallon ka wato kifi na ganin ka mai je koma to shi ne ake ce masa irfa'atu al-irfa'a ba na bacci bane mutum ya rufe idansa haka kamar yana bacci shi ne ake ce masa irfa'a fakare ke fa yughfi irfa'a at-tayri sai ya fakkare irin na tsuntsaye ya ɗan rintsa idansa sun mai ƙumu fa ya tawazza'u daga nan sai sagiduna abdullahi ya tashi ya sake canza alwala sun mai yusalli daga nan ya sake sallah sun mai yarji ila firashihi sannan ya sake koma zuwa ga shimfiɗarsa fa yughfi irfa'a at-tayri daga nan ma ya sake yin fakkare irin na tsuntsaye sun mai yafibu fa ya tawazza'u daga nan kuma sai ya tashi firgigit domin ya je ya sake yin alwala thumma yusalli ya sake yin sallah yaf'alu dhalika fil layli arba'a marratin aw khamsa marratin a dare ɗaya Abdullahi sai ya haka so biyar so hudu ko so biyar kaga wannan cin gajiyar lokaci sanin mahimmancin rayuwa kaga sai da Abdullahi ibn Umar nan ya shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun masu imani da Allah madaukakin sarki ya siffanta su sai yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'u sun kasance a cikin dare kadan ne suke al-huj'a al-huj'a annau kadan suke bacci kaga igfa ke wa bil asharihum yastaghfirun sannan gab da lokacin sallar asubahi yastaghfirun wasu malamai suka fassara wannan istighfarin bi ma'anahu cewa sai su tashi su ci gaba da istighfari wasu kuma suka ce yastaghfiruna an yusallu idan gab da asuban ma sai za su ci gaba da sallah saboda sanin muhimmancin lokaci da kuma sanin tsadar rayuwa da cewa dan adam ba ya zo duniya bane dan ya zauna Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne liya abudahu domin ya bauta masa wannan asarin da aka samu kenan sai na Abdullahi ibn Umar yana yin haka a aikace قال أحمد وحدثنا أبو المغيرة حدثني أبو بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس أن أناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني في منزله وكان غازيا بأرض الروم فوجدوه قد احتقر في فسطاطه قد, قد احتفر في فسطاته حفرة ووضع في الحفرة نطعا أو قطعا وأفرغ فيه الماء فهو يظل فيه وهو صائم فقال له النفر ما يحملك على الصيام وأنت مسافر وقد رخص الله تعالى لك في الفطر في السفر والغزو فقال لو حضر قتال لأفطرت وتقويت للقتال إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدن إنما تجري وهي ضمه إن بين أيدينا أياما لها نعمل wannan asarin an samo shi daga abu muslim al-khawlani almajirinsa atiyya ibn qais shine yayi riwaya yake ba mu labari abu muslim al-khawlani ad-darani yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai akwai malaman da suke ganin ma yana da suhba eh wasu suna ganin yana da suhba wato sahabi ne domin suna cewa an haife shi a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo garin su yaman dan kasar yaman dan kasar yaman ne to bai zo madina ba sai baya rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah su salama ya rasu sai ya zo madina abu muslim alkhaulani kamar yadda muke faɗi ɗaya daga cikin tabi'ai manya-manya akwai malaman da suke ganin cewa ma sahabi saboda an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yana da rai aka haife shi amma bai zo makka ba afuwan madina ba daga garin su yemen sai bayan rasuwan manzo Allah sallama a zamanin sagiduna abubakar radiyallahu anhu ya zo shi yasa wasu cikin malamai akwai wanda suke gani shine sayyidu tabi'i domin waye shugaban tabi'ai malamai sun tattauna akan haka duk da cewa akwai hadisi da ya zo manzo Allah sama ya faɗi cewa waisu waisu lil shine shugaban tabi'ai gabaki da to shi shi Abu Muslim al-Khawlani babban malami ne ɗaya daga cikin malamai masu zuhudu duk da kalilun riwaya ba yi da riwaya da yawa amma dai malami ne sannan kuma bayan kasancewa shi malami abidi ne nasiki mai yawan bauta ya rasu shekara ta 62 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya bar sahabbai da yawa a bayansa domin akwai sahabban da sai da suka kara wajen shekaru kusan hamsin a bayan shi to shi yasa wasu ke ganin kamar sahabi ne shi akwai abu abu muslim akwai abu akwai akwai akwai abu muslim al-khurasani abu muslim al-khurasani tsakanin su akwai tazara mai tsawo domin shi abu muslim al-khurasani ya rasu shekara ta 137 bayan hijira shine shine wanda ya zama sanadiyar rugujewar daular banu umayya daular banu al-abbas ta kafa mutum ne wanda yake mai dabara kuma mayaki soja ne wanda yake da dabara shi abu muslim al-qurasani sannan akwai abu idris al-khawlani waɗannan sunayen guda uku suna ma mutane wani zubin gizo su rikitar abu muslim al-khawlani shi muke batu a kansa tabi'i ne babba ko kuma muhadrami ko dai ya zama tabi'i ko ya zama muhadara ya rasu shekara ta 62 bayan hijira abu muslim al-khurasani mayaƙi ne soja ne na musulunci shahararre ya rasu shekara ta 132 da bakwai afu 137 sannan akwai al-imam abu idris al-khawlani wanda ban sun yi daidai a nisba da wancan shi kuma almajirinsa shi abu idris al-khawlani almajirin al-imam abu muslimin al-khawlani shi kuma ya rasu shekara ta tamanin bayan hijira babban malami ne kuma alƙali ya zama alƙalin garin dimashq sham sannan malami ne masanin fikhu sannan kuma malami ne wanda ya kasance mai wa'azi shi abu idris al-khawlani saboda ka mu tantance su أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخراساني أبو إدريس الخولاني وشي أبو, أبو مسلم الخولاني شيني أكي بعد لاباري شيوا أن أناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني cewa wasu daga cikin mutanen Dimashku sun kawo ma Abu Muslim al-Khawlani ziyara fi manzilihi a gidansa wa kana ghaziyan bi ardi Rumi a lokacin ya kasance yana yaki na musulunci a ƙasar Rum ita ƙasar Rum a tarihin musulunci ƙasa ce guda biyu shi yasa suke cewa akwai biladur Rumi fi Asiya akwai biladur Rumi fi Urubba biladur Rum fi Asiya taki kenan Constantiniya taki ta yanzu Turkiya mai babban birnin babban birnin ta Istanbul ko ko ko Ankara ko Ankara daga cikin manyan biranen ta akwai Istanbul to wannan garin taki ana ce masa Rum biladur Rum a mulkinsu da suka yi ya kai har biladur Sham domin suna da boda suna da makwabtaka ita kanta Siriya a yanzu Jordan abin da ya shafi Lebanon da sauran kasashen da ake ɗauka su a matsayin biladu sha to duk wannan lokacin mulkin Rumawa a wannan lokacin ya kai zuwa gare su sannan akwai biladun Rum fi Asiya biladun Rum fi Urubba biladun Rum fi Urubba shine wannan Rum dai wannan Italy Italy ta kasashen Turai Italy mai fafaroma wannan batun mun shayinsa sa to a lokacin biranen da inda shi al'imam abu muslim al-khawlani yake yaƙi biladun rum fi asiya ba fi orubba ba domin ita ita biladun rum fi orubba sai daga baya musulmai suka shiga cikinta fawajaduhu qad ihtafara fi fustatihi ufratan sai suka same shi ya haka wani rami hufra ya haƙa wani rami fi fustatihi a shimfiɗar da aka masa fustat shine tanki tent hema da ake kafawa ita ce ake ce mata fustat wasu malamai suna cewa ai shi yasa ake ce ma garin Masar na da alƙahira ko yanzu da suke cewa Misr al-Qadima ake ce masa fustat saboda lokacin da sayyiduna Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ya ya je ya bude garin Masar to ya kafa an kafa masa waɗannan shemomin to sai tantabaru suka yi ƙazama a saman wannan shemomin to ko shi kenan bayan nan kawai sai aka rika kiran garin fosfat to asalin fosfat kenan abin nan shema da ake kafawa duk da riga ma ana ce mata fosfat a larabci sau da aka yi haƙa wani rami a cikin rumfarsa an masa shema wadda mun sani al'ada akan kafa ma sojoji bin nan masaukai na wucin gadi masaukai na wucin gadi shine Allah madaukakin sarki yake cewa tastakhifuna yawma za'anikum wa yawma iqamatikum tastakhifuna yawma za'anikum wa yawma iqamatikum Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imomin da ya muku ya ba ku dama ku riƙa yin gidaje waɗanda wasunsu tastakhifuna ha yawma za'aniku idan kuka zo za ku zauna kawai sai ku bude su kawai sai ku kafa cikin sauki kaga fosfat kenan shema kenan wa yawma iqamatikum haka nan kuma idan kun tashi za ku tafi sai ku tattara kayan ku ku nannade sai ku yi gaba wa wada'a fil hufrati nat'an aka ce sai ya zama ya shimfida wata tabarma ita ce nat'u a nat'u tabarma ya shimfiɗa ta a saman wannan ramin da ya haƙa wa afragha fihi alma'a sai zuba ma wannan ya kwarara ma wannan shimfiɗar ta abin nan ruwa fa huwa yazallu fihi wa huwa sa'im sai ya shiga cikin wannan ramin ga kuma tabarmar da ke ciki sai ya zauna a cikin wa huwa sa'im yana azumi kaman ya ma kansa wani kogo kenan gashi na farko zaman jiran yaƙi yake kaga suje an ba shi dama ya sha azi sannan na biyu matafiyi ne shi matafiyi ma an ba shi dama ya sha azumi matafiyi kawai tafiya ga baki ɗaya ƙur'ani ya ba da dama cewa a sha azumi ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر sannan ya tabbata a sunna manzo Allah sama ya bada dama ga waɗanda suke yaƙi a cikin gari cewa su karya azumin su har al-Imam al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sojoji dama su sha azumi a cikin gari ake yaƙi to ashe abin da ya fi shi ne a ba sojan da ya tashi daga garinsa ya tafi wani gari ko wata ƙasa yaƙi a ba shi dama ya karya azuminsa ko kuma ya sha azumi domin shi ya fi tudu biyu ne tudun farko huwa musafir matafiyi ne shi sannan na biyu huwa gazi mayaƙi ne shi ga gazi muƙim ga mayaƙi mazaunin gida a gida ake yaƙin yaƙin cikin gida ne kafirai su suka kama musulmai hari saboda haka musulmai na kare kansu a cikin gidansu mutum na da damar dan aka dan yakin zai nemi kwamanda ya ce masa da Allah zai je gida ya ga iyalansa ko zai je ya ba da kuɗin cefane ya kuma dawo fagen fama amma maza su mai ci musu su karya aji su sha aji to in an ba mazauna gida dama a matsayinsu na mayaka su karya azumi su sha azumi sai wani lokaci su rama ashe aula shine mutumin da aka tayar da shi ya tafi wani gari kuma yana yaki ya sha aji ina jin mun gane so da amma shi al-Imam Abu Muslim al-Khawlani sai ya zama yana aji gashi mayaki sannan kuma ya bar garin su fa qala lahu an-nafi'u sai waɗannan mutanen da suka kawo masa ziyara wanda aka ci annan unatin min ahli dimashqa atau aba muslimin al-khawlani sai suka ce masa ma yahmiluka ala siyam wa anta musafir ya kai wannan malami abidi me kake me yasa aka kake azumi alhali ga ka matafi wa qad rakhasa Allah ta'ala laka fil fitr fi safar wal ghazwi alhali Allah ya sauƙaƙa maka ya maka rangwame kana da damar da zaka aje azumi fi safari a halin tafiya wal ghazwi da kuma yaki kuma duk gashi kai duka kai anta musashin wa anta ghazi ga kama tafi kuma mayaki soja faqala sai ce law hadara qitalun la aftartu yace yanzu ba yaki ake ba hukunci na ina zaune a gida ne ni kuma ina da ikon da zan yi azumi saboda idan yakin ya zo aka fara gwabzawa la aftartu zan aje azumi وتقويت للقتال sai in ci abinci ko in sha ruwa ko in sha magani domin in samu ƙarfi na nan na yaki innal khayla sai yace lalle da waƙai la tajri alghayat wa hiya buddalun ai da waƙai ba sa iya gudu su kai inda ake son a kai inda aka aje musu kazar gasa ba za su iya kai kaiwa ba wa hiya buddalun alhali sun yi kiba shi yasa manzo Allah sama kamar yadda Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma ya ruwaito al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar a cikin sahihani nasu cewa Annabi sama ya kasance yakan tsaida yakan tsaida yakan shirya gasa ta gudu yakan yakan shirya gasa ta gudu daga daga daga masallacinsa zuwa ga zuwa wajen da ake ce mishi al-hafiya malamai al'imamu abu sufiyan ibn sa'id ne sauri ya ce mil shida mil shida kamar yanzu kusan ka ce kilomita takwas kenan ko kuma tara mil ɗinsu na da shida sannan manzala su salama yakan shirya kuma ga dawakan da suka sance ma zummirat min alkhai dawakan da aka saba musu da yunwa sau daga ko kai ne yanzu idan mutum ya zo cikin shi ya ce kai kullum cikin koshi yake in gudu ya zo ba zai iya yi ba yana fara gudu ya ɗanyi wani ɗan nisa kawai zuce shi za ta tsinke in ba a yi sa'a ba ya mutu in kuma ba an kuma ɗan yi sa'a ya faɗi ya suma shi kenan daga ba a yi fa mushi ruwa a kai shi asibiti sau daga inna alkhaila la tajri alghayat wa hiya buddanun dawakai ba sa iya gudu su kai inda ake son su kai wahiya buddanun alhali sun koshi ai shi yasa ake ce ma dabba ake ce ma ake ce ma taguwa badanatu badanatu wal budun ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khayr al budun shine jam'in badana albadana taguwa wacce take cikakkiya kosasshiya wacce ita ce ake yanka ma Allah madaukakin sarki a matsayin hadaya ko kuma ayi fidiya ko kuma ayi layya da ita ko kuma dai wani yanka na qurbani wato yankan da ake yi domin neman lada a wajen Allah ta'ala sau da ka dawakai ba sa iya gudu kage yanzu nan karin magana yake yi ba dokin yake magana kai ba yana magana kan shi ne idan soja ya ci ya ƙoshi to in yaƙi ya zo ba zai iya yaƙi ba ya manta da tirenin ɗin da aka bashi hayatul sha da aka bashi a lokacin da yake tirenin yanzu ya manta jikin shi ya yi lakwam ya yi sanyi to idan yaƙi ya zo ba zai iya yaƙi ba guduwa zai ko ya laɓe to shi yasa nake azumi in shirya ma kaina idan yaƙi ya zo na shirya jikina ba nauyi innama tajri wa hiya dhummahun ai da wakai suna iya gudu ne su ci gata su ɗauke kazar gata wa hiya dhummahun idan sun kasance mayunwata an yunwatar da su jikinsu ba nauyi mai bai musu yawa ba wannan ita ce ka'ida so daga shi yasa nake azumi inna baina aidina ayyaman laha na'malu ku sani gaban mu akwai kwanaki wanda su muke yin aikin nan da su wato akwai yaki a gaban mu ko kuma ayyaman din yana nufin ayyamul akhirah duk shirin nan da muke lahira muke mawa domin su ne kwanaki na tabbas su ne ranaku na tabbas dole za su zo duk wata rana a duniyan nan to ba tabbas in zuwanta in ka ga yau ba ka da tabbas in za ka ga gobe balle jiyu balle gata balle nan da sati guda balle wata ɗaya balle baɗi balle kai shekaru amma lahira dole za ta zo to kaga inna baina aidina ayyaman na'malu laha a gaban mu akwai kwanaki wallahi su muke ma aiki su muke ma shiri shi yasa ba za mu yi wasa da lokutan mu a yanzu ba za mu yi kokari mu ci gajiyar lokutan mu mu yi amfani da su su ne damammakin da Allah madaukakin sarki ya bamu in ji al-imam Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi alaihi wa radiya anhu to shi ma kun gani a aikace gashi gashi matafiyi gashi soja amma kuma bai aji azumi ba saboda bai san lokacin sai kubuce masa kuma ya faɗi illa saboda kanan ba saba ma fikihu bane kuma aslan dukkan ruksa ta shar'i ta shari'a in ba musa ta kai ba in baka zo ta baka saba ma Allah ba wannan shine kauli raji duk wata gara basa da shari'a ta baka idan kai ba kai amfani da wannan gara basan ba to ba saban Allah kai ba yi in aka ce ga wani abu sauki ne misali sai ka zama matafi sai ka ce kai azumin kaza kai sai ka ce cika sallar kaza kai ba la ta wata ba asiya ba saban Allah kai iyaka wannan rukusa ce baka same ta ba da manzo Allah sai me yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu ai mahabba aka ce mahabba Allah kuma mataki ne akwai mahabba Allah ta waɗanda suka soyayyar Allah ta waɗanda suka kasance masu zakke mafarillansa akwai kuma soyayya Allah madaukakin zaki ta waɗanda suke zuwa manafil fil kamar yadda tabbata a cikin hadisul wali wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kanin saboda idan mutum bai yi aiki da ruksa ba amma bai ce ba ruksa ba to ba ne saban Allah bane amma idan ruksa ta tabbata daga manzon Allah sallama ko daga Allah kai tsaye da nassin alqur'ani sai mutum ya ce ba ta to nan ne kuma ya shiga wani batu amma in shi a kansa ne bai yi aiki da wannan ruksar ba to ba za ka dauke shi mai saban Allah ba kamar yadda sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya kasance idan ya je Makka cika sallah yake kamar yadda Nana Aisha ita ma an ruwaito in ta tafiya ta kan cika sallah aka ce awwalat kama awwala Usman ita ma ta yi fassara irin fassarar da sayyidina Usman yi daga cikin fassarar da sayyidina Usman yi shi yana ganin idan mutum yana da mata a gari to in ya je garin shi ba matafiyi bane saboda haka ba zai yi kaso ba an cika sallah zai mutum ne misali yana zariyar muna shikenan sai ya zama yana da mata a Abuja sun raba lokaci lokaci zai kai mata zai je wajenta to idan ya tafi Abuja ya zama dan Abuja kuma wannan fikihun na sayyidina Usman ibn Affan ya dace da kiyasi domin matafiyi ai shine al-munfaridu al-munfaridu an watani mutumin da ya zama ya bar garin su ya je gari in ya waiga sai ya ga duk ba garin su bane ba zai ga baban shi ba in yana da baba a garin su can nan ba zai ga kakan shi ba ba zai ga matar shi ba ba zai ga ƴaƴan shi ba yanzu shi kadai ne a gari to amma nan yanzu yana da mata ga gida nan ko shi ya kama haya ko gidanta ne ko kuma shi ya gina gidan kaga lahin tabar musafira to wallahu alam wasu kuma malaman suna ganin mutum kasur zai to wannan da ya riba kafa ce saboda haka abu muslim alhaulani rahmatullahi alai shi ce ya zama gashi matafi kuma mayaki amma kuma baya aji aji ya ci gaba da yin azuminsa ikon Allah Allah ka ba mu ikon aiki da ya koyi da irin waɗannan bayi naka wanda ka zaɓe su قال أحمد وحدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شريحبيل بن مسلم أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله شريحبيل بن مسلم ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran al'imam abu muslim al-khawlani yana ɗaya daga cikin alzamu talami da hila yana cin ɗalibansa waɗanda suka fi lazumtarsa shi yasa kusan duk littafan tarajib littafan da suka ba da sira kuma suka ambaci tarihin shi abu muslim alhaulani to sukan ambaci shi shurai habilu ibn muslim a matsayin ko almajirin ka ga sun ambace shi na farko ko su ambace shi na biyu kaɗan ne za ka ga an ɗan jinkirta shi an kai shi nesa a cikin wasu littafan to yake cewa anna rajulaini ataya aba muslimin alhaulaniyya wasu mutane guda biyu sun zo wajen al-imam abu muslim alhaulani fi manzilihi a gidansa faƙala ba'adu ahli da aka zo neman su sai wasu daga cikin iyalansa sai suka ce ai huwa fil masjid yana masallaci irin yadda ake yi misali an zo wajen mutum sai a ce yana masallaci ko a ce yana waje kaza a inda ake da aminci kenan in ba aminci ba zaman lafiya a waje baya cikin hikima da an zo neman mutum a ce na waje kaza mata su san wannan masu sauraron mu ƴaƴan gida su san wannan baya cikin hikima ina babanku ba ku san wanda ya zo wajen shi ba ina mai gidanki ba ki san wanda ya zo wajen shi ba to sai kin bincika kin tabbatar da wane ne kuma ya zo ne a matsayin mutumin kirki da alkhairi ya zo ba da sharri ba sannan in za ki bayyana inda mai gidanki yake sai ki bayyana in za ku in bayyana inda babanku yake sai ku bayyana amma baya cikin hikima a wannan irin zamanin namu shikenan da an zo neman mutum sai a ce yana waje kaza ba daidai bane abubuwa sun canza ka'ida ita ce idan abubuwa sun canza hukuncin hukuncin mu'amala suna canzawa dole sai mun zama a farke miki an yi wani lokaci a Sheikh Ali Tantawi rahmatullahi alai yana faɗi a littafinsa zikriyat nasa zikriyat nasa ko zikirayat kai zikirayat nasa yana faɗi yake cewa an yi wani lokaci a iraki ba zaman lafiya iraki dai wannan iraki aka zama ana rigingimu ba a zaman lafiya yan shi'a sun matsa ma ahli sunna kamar da yadda suke ci a yanzu ko kuma fiye da haka sau da haka sai zama suna da ahli sunna sai zama suna da karin magana suna cewa uktum zahabaka wa zahabaka wa mazhabak yace abu uku kaka fade kaka fade sunaka zahabak kaka fade kana da kudi in baka ba za su kwace su bige ka su bankare ka su sace maka kudi sannan wa zahabak in zaka yi tafiya kaka fade inda zaka sai su bi ka can su kashe ka sannan wa mazhabak in sun tambaye ka wace aqida kake kaka fade to kaga shine irin wannan yana da kyau mu zo muna da gane abubuwa to aka zo wajen abu muslim alkhaulani mutum biyu suka zo yana masallaci saboda haka sai wani daga cikin iyalansa sai ya ce ko kuma ta ce domin in an ce al'ahalu asali yana koma zuwa ga mata ne in an ce ahalul mar'i ai imra'atuhu in an ce ahalin mutum to matarsa kenan shi ma ba haushi haka yake cewa فقال بعض أهله هو في المسجد سيتشينا مسلاج فأتي المسجد سيسقذ مسلاج فوجداه يركع سيسق ساميش ينا سلا ينا سلا شين يركعنا أي أن سميت الركعة ركعة لأنها لا تحصل إلا بوجود الركوع ba a kira raka'a raka'a an kira raka'a raka'a ne saboda la tanqidu illa bi wujudin ruku sai mutum ya samu ruku sannan za a ce masa ya samu raka'a ko illa fi masaila saboda haka suka same shi yana sallah fantazaran sirafahu sai suka jira shi ya gama wa ahsa ya ruku'ahu suka kirga raka'ar da yayi fa ahsa ahaduhuma annahu raka'a 300 sai da ɗaya ƙirga cewa ya raka a ɗari uku wal'akaru arba'a ne ake wani kuma ya ce a ba raka a ɗari uku yi ba raka a ɗari hudu yi kare ikhtalafa fil'addi ɗaya ya ce ɗari uku ɗaya ya ce ɗari hudu ba ne mutum waɗannan mutanen ana ba da tarihin sai ka ji wallahi ka annahum mala'ikatun yamshuna fil ardi mutma'innina kamar mala'iku ne a ban kasa kamar ba mutane ba ce da ya raka'a ɗari uku ko raka'a ɗari hudu ya halatta mutum ya raka'o'i na nafilfili ba tare da iyaka ba a inda shari'a ba ta iyakance ba inda shari'a ta iyakance to mutum ya tsaya ya iyakance kuma wannan shine ka'idan mazhabin malikiyya duk abin da ya kasance shari'a ta yi taqyidin sa bi adadin ينبغي أن تتقيد بذاك العدد الشرعي وما أطلقه الشرع بدون عدد فلك أن تفعله ما شئت dan shari'a ta iyakance abu ta ce adadi kaza ake to ka tsaya a iyaka adadinta amma idan bata iyakance ba ta bada dama to kana da dama ka iyaka adadin da kake bukatar ka makanka al-imam al-laknawi babban malami daga cikin malaman ahnaf kusan na kusa kusan yana makwabtaka da mu ko muna makwabtaka da shi a zamani yana cikin malaman karni na sha hudu bayan hijiran manzo Allah su sama malami ne marubuci yana da littafin sa da ya rubuta akan a cikin littafin farkon littafin ya shige min amma yana cewa anna taqsir al-ibadati laysa bid'atan aw lay anna taqsir al-ibada laysa bid'atan cewa yawaita bauta ba bid'a ba mutum a lissafo yana raka'a kaza ko yana istighfari kaza a inda shari'a bata iyakance ba to ba bid'a ba amma inda shari'a ta ce iyaka kaza ake son ka tsaya to ka tsaya ana ko wannan yana da kyau mu gane al-imam al-imam ibn al-hajj a cikin al-madkhal ya kawo ta kissa a Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi shi ma ya ambace ta a cikin Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'ah na wani mutumi mai mai tasbihi bayan sallah tasbihi kakab da aka ruwaito daga manzon sama da tahmidi da takbiri ba a wuta 33 uku ba riwayar ta wuta 33 uku sai a Allahu Akbar ne a wata riwayar mutum zai faɗi 34 a makwafin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir saboda haka ko dai waɗannan adadin ko kuma ƙasa da su riwaya 25 biyar ta tabbata riwaya 10 goma ta tabbata waɗannan sune riwayoyi sahihai waɗanda suka tabbata to shi da ya tashi in ya tashi zai tasbihi sai yayi dubu ɗaya yana da zabgegen carbin shi ya ja ya ja ya ja sannan in ya tashi tahmidi dubu yake in ya tashi zai yi takbiri dubu ɗaya yake kaga dubu uku kenan shi kenan al-imam al-hajj yace Allah yana nufin shi da rahama ran nan kawai ya kwanta bacci kawai sai ya ga ga kiyama ta tashi ga wani ga ga wani mala'ika ne yazo yana ta kiran list din waɗanda za su tafi aljanna wanda suke yin tasbihi bayan an gama sallar farilla akai ta kiran suna misali kamar yanzu ka ce sunan shi ya fara da a ne kuma an ɗauko alphabetical order za a bi daga A aka fara ya ji kawai an faɗi suna an ƙara gaba ɗaya wanda sunan su ya fara da A ba a faɗa sai ce to kila an bi tsarin boko ne sonem aka fara yi kila sunan baban shi ya fara da ba ya ji dai ba a yi wannan ba ila sunaye uku yake da su ɗayan sunan shi kuma kama a ce family name kila ya fara ne kila da d ko da wani abu haka sai da aka kai z kaf sai ya ga wannan mala'ika yana nan da takardar shi kawai zai yi gaba yalla bai ban ji sunana ba ya sunanka shi sunana wani ya sake bi tun daga farko hakan shi ba sunan mai tasbihi ha shi ya haka yace to ni dai iyaka abin da yace yace wai tsaya wannan list din da kake karantawa ka ce na me me title din list din yace na masu tasbihi ne in sun gama farilla sallar farilla yace to ai ni ma ina cikin su yace to ba sunan ka ana sai farjigil ya tashi a'a sai yace masa kai nawa kake yi kullum ka gama sallar ce ni dubu dubu fa nake yi fa sai ce a kuna hadathatil mushkila ai anan matsalar ta zo ni an ce ne in ba waɗanda ba su wuce iyaka abin da shari'a ta ce su yi ta ce musu ne su talatin da uku uku in sun zaɓi wata fuska in sun zo Allahu wallahu akbar su talatin da hudu shi kenan abin da aka ce in bada sai firgigi ta tashi daga nan ya gane abin da yake aikata ɓanna ne so daga duk abin da shari'a ba ta sa adadi ba to an baka dama ka iyaka abin da zaka iya yi gwagwadon iyawarka amma in shari'a ta sa ma wata ibada adadi to baya halasta ka ƙara ibn al-hajj ya wannan batun a cikin al-madkhal nasa sannan al-imam ash-shatibi a cikin al-ittifam shi ma yi bayani a game da wannan mas'alar cewa ka'ida ta shari'a ita ce in adadi da kaidi to ka tsaya a kaidin shari'a in adadi babu kaidi an sake ka haka nan an ce kawai kai kai abin da zaka yi shikenan sai ka iyaka abin da zaka yi gurgudan iyawarka to anan sallolin da Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi alayhi yake salloli ne da ba su da ka'ida domin yanan ba a faɗi wace sallah ba ce nafila ce dai yake amma ba a sa mata ka'ida ba to Allah ya ganar da mu so daga waɗannan bayan Allah ƴan uwa abun koyi ne matuƙa da ya kamata mu ɗauki rayuwar mu fata shabbahu ilam takunu mithla idan ba za mu iya yin yadda suka iya yi ba to mai ƙoƙarin yin kwaikwayarsu an ce abu muslim alkhawlani ya yi raka a ɗari hudu to kai ka samu a makofin waɗannan ɗari hudun kowace ɗari ka ɗau ɗaya ka yi hudu ka bawan Allah ne kai in ka yi hudu a kowace ɗari ka zubar da casa'in da tara ka ɗau ɗaya ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari amma tabbas a wannan zamanin namu muna buƙatar lizumtar ibadoji da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yawaita su ƴan uwa zamani ne na fitina idan zamanin fitina ya zo to cikin abin da ake buƙatar a yawaita akwai ibada duk abin da zai kusantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki to shi ake buƙatar ka zama ka matsa ma kanka ka ɗora ma kanka kana yi kar kai sakaci da shi duk abin da zai sa ka kusanci Allah to wajibin ka ne ka zama ka yi riko da wannan abu domin kuɓuta daga fitinu fitinun nan kala biyu duka ga sunan a cikin rayuwarmu fitanu shahawati da fitanu shubhat kowanne an sa ka a ciki in ka tsallake wacce za ka shiga cikin wacce fitinu na shubuhoti a raurawa ka a addininka a raurawa ka a addininka wasu su je su haɗa kaset zo su aiga kafarai na duk musulmai suna ta kafarta ai ta yaɗawa ba abin da yake kara wannan tunda ba mataki ake dauka ba in ma da gaske ne ba abin da zai kara illa ya sa ka bakin ciki in kana da imani zuciyarka ta nemi ta fashi amma haka zaka ga ana ta yadawa ai ga musulmai nan da hijabi ana ta kirtantar da su aika to da ka faɗi me kai da ka yada wannan kilif din ko ka yada waɗannan surutan to kai ne kai na kaga kayi maganin wannan matsalar da ke afkuwa ko ko iyaka ka kai ka yada ka tama musulmi bakin ciki saka ni tsakanina da Allah ni a fahimta ta ni ba na ganin alkhairin irin waɗannan abubuwan da ake yada su ƙara yada fitina ne a tsakanin mutane waɗanda suka cancanta su ɗau mataki sun sani kuma kowa ya san gudunmuwar da ya kamata ya bada a wannan yanayin da muke ciki domin taimakon addinin Allah ko kai mai ilimi ne ko kai mai dukiya ne ko kai mai sarauta ne ko kai mai mulki ne ka san gudunmuwar da kake da ita da zaka iya ba addini sau da ka akwai bukata matuka a game da wannan Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah ya ci gaba da tsara addininsa